بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أنواع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا بيو قواتم هدو watan rabi'in thani hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na da shekara 1447 wanda ya zo daidai da 24 ga watan tara a gregorian kalanda 2025 wannan shine kaset ɗinmu na shida daga cikin jerin giyar karatutukan littafin min wasayar salafi lishababi littafin الفضيلة الشيخ عبد الرزاق بن محسن البدر عليه رحمة الله المتتابعة الله يغفر تامش الله يحقا مدشي الجنة الفردوس إذن جماعة المسلمين بسمان تابا muna wannan karatu ne a wannan masallaci mai albarka masallacin hajiya mowa muhammad kambu allah ya ji kansu da rahama ya haɗa mu da su a aljanna a kuma nan anguwar fantami nan malam kori bayan primary school idan ba a manta ba mun yi wasiya ta farko a cikin wannan littafi mun yi wasiya ta biyu yau kuma za mu tashi wasiya ta uku wacce malam ya tattara guda goma sha biyar cikin wannan littafi mai albarka domin yi wa matasa da jan hankalinsu da ɗora su kan layi allah ka taimake mu ka agaza mana ka tallafa mana ka shirya mana da matasanmu malam ya ce alwasiyatu thalitha wasiya ta uku ma ja'a an malik bin dinari shine abin da yazo daga ɗaya daga cikin manya-manyan malamai wanda ake ce masa maliku dan dinar Allah madaukakin sarki ya masa rahama annahu qala maliku dan dinar yake cewa innamal khairu fi shababi sani dai duk wani alheri ya tattaru ya taru ya haɗu akan matasa ne ma'ana duk inda kake neman alheri duk inda kake neman daraja duk inda kake neman kima duk inda kake neman martaba to ka neme ta a gurin matasa domin su ne waɗanda idan suka yi amfani da wannan ƙarancin shekaru wajen tara alkhairi to za su tara shi in kuwa aka samu kuskure suka yi amfani da wannan karancin shekaru wajen tara sharri nan ma za su tara shi don haka ya ce innamal khairu sani dai duk wani alkhairi da duk wata falala da duk wata ni'ima da duk wani alheri ya tattaru a gurin matasa ya tattaru a gurin ainihin wato waɗanda suke da karancin shekaru duk wanda ka gan shi ya tsufa da alheri to san da ya amfani da karancin shekarunsa wajen tara wannan alheri duk wanda ka gan shi ya tsufa a matsayin mutumin kirki bawan Allah to san da ya amfani da shekarunsa na matasantaka sannan ya zama tsohon arziki yanzu haka ne ko ba haka ba duk wanda ka gan shi ya samu ya tara Allah ya masa arziki to san da ya amfani da shekarun matasantaka wajen nema sannan Allah ya bashi yanzu ga shi tsohon mai kuɗi ne haka ne ko ba haka ba duk wanda ka gan shi babban malami mai ilimi mai karatu to san da ya amfani da shekarunsa na matasantaka wajen tara wannan karatu duk wanda ka gan shi mutum ne wanda yake mai hankali mai nutsuwa mai sanin ya kamata ya tsufa amma yana cikin hayyacinsa to sanda ya amfani da shekarunsa na matashi sannan ya tara wannan hankali da sanin ya kamata jama'a kuna tare da ni kaga kenan maganar maliku dan dinar ta tabbata cewa innamal khairu fi shababi sani dai duk wani alheri ya tattaru ya taru ya haɗu a lokacin shekara ko shekaru na matasantaka an gane magana da kyau ko to da ya ake tara alheri kuma me ake nufin alheri da alheri na farko dai malamai suka ce bai yiwuwa a matsayinka na matashi ka zama mai matashi na alheri sai ka yi haƙuri saboda lokacin da kake matasantakar nan duk wani abin more rayuwa da ɗan adam ke iya samu a rayuwarsa kai baka iya samun shi amma a haka kake haƙuri don baka da shi ɗin amma kuma kana nema ka gama lafiya duk wani abu da ɗan adam ke samu na rayuwa don ya yi biya bukatunsa kai baka da shi amma haka kai haƙuri dan ka zauna lafiya Allah ya maka rahama a gobe kiyama dan kuma alherin Allah ya tabbata a gare ka kaga kenan ashe ba zai taba yiwuwa mutum ya samu alheri ba sai yayi menene sai yayi hakuri Allah madaukakin sarki ya faɗa mana a cikin suratul baqara yace wasta'inu bis sabri was sala malam Sulaiman dan gyara a ƙara gyara wannan sai ta wannan abu wasta'inu bis sabri was sala ku nemi agajin Allah da taimakon Allah bisabri ta hanyar yawan haƙuri wassalati da kuma yawan sallah wato duk abin da zaka nema Allah ya taimake ka akai sai ka yi haƙuri haka ne ko ba haka ba sannan abu na biyu sai ka dage da sallar farilla da kuma sallar nafila sai Allah ya ce fa inna hala kabiratun lalle ita sallah da ka gani tana da girma illa alal khashi'ina sai wanda suke tsoron Allah su kaɗai suke haƙuri su tsaya akan sallah to kenan idan kai haƙuri ka dage da sallah kana matashi to wallahi alherin Allah ya same ka har ilau dai a cikin wannan ya zo a cikin suratul baqara aya ta 45 har ilau dai a cikin suratul baqara din Allah ya sake ce mana ya ayyuhallazina amanu sta'inu bis sabri was salah ya kuma su imani ku yi haƙuri ku nemi agajin Allah ista'inu ku nemi taimakon Allah bi sabri ta hanyar haƙuri wassalati da kuma yawan sallah ta farilla da kuma ta nafila sai Allah ya ce inna Allaha ma'as sabirina ku sani Allah yana ainihin wato tare da ainihin wato masu haƙuri wannan ya zo a cikin suratul baqara aya ta ɗari da hamsin da ainihin wato a uku sannan ya zo a cikin suratul balad aya ta goma sha bakwai ubangiji subhanahu wata'ala ya ce sun makana min alladhina amanu sannan ya zamanto cikin masu imani wata wasau bil sabri wata wasau bil marhama yayi wasiya da haƙuri kuma yayi wasiya da tausayi ga jin kai ina fata an fahimta wata wasau bil sabri wata wasau bil marhama yayi wasiya da hakuri kuma yayi wasiya da ainihin wato tausayi da ainihin wato jin kai ma'ana dai duk wani abu da ka gani a duniyar nan sai an yi hakuri ake samun shi da haka in kana so ka zama matashin alheri matashi mai falala matashi wanda ya san me yake yi to sai ka yi hakuri Allah madaukakin sarki ku duba duk duniya ba wanda ya kai annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama hakuri amma Allah da kansa a cikin alkur'ani ya dinga bashi hakuri har yana buga masa misalai da wasu annabawa yace wasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli kayi hakuri kamar yadda manya manya cikin annabawa manzanni suka yi hakuri kama sabara ulul azmi minar rusul kayi hakuri da wannan rayuwar ka bi komai a hankali kamar yadda annabi ibrahim annabi musa annabi isa annabi dawud annabi suleiman da sauran ulul azumi minar rusuli suka yi haƙuri kai ma ka yi haƙuri ina fata an fahimta a wani guri ya ce masa wasbir li hukumi rabbika ka yi haƙuri da hukuncin da ubangijin ka yi a kanka sai ya ce wala takun ka sahibil huti kar ka zama kamar ma'abocin kifi ma'abocin kifi zannuni kenan annabi yunus wanda kifi ta haɗiye shi iznada wa huwa makazo lokacin da ya kwarma mana kira yana cikin takaici da bakin ciki yana cikin tashin hankali domin ya ɗan saba mana sai muka kama shi sai gahi yana ainihin wato kwarma mana kira in ji allah laula an tadarakahu ni'matun min rabbih allah ya ce billahi allazi la ilaha illa huwa ba dan ni'imar allah ta riske shi daga gurin ubangijinsa ba lanubiza bil ara'i wa huwa mulim da mun jefar da shi a bakin ainihin wato abin nan teku yana mai yana abin zargi a gurin mu dan haka kai ma ka yi hakuri fasbir sabran jamila ka yi hakuri hakuri wanda yake mai kyau innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba suna ganin kiyama tana nesa mu ko muna ganin ta a kusa ina fata an fahimta fasbir wa ma sabruka illa billah ka yi haƙuri ba don kowa za ka yi haƙurin ba sai don wane ne sai don Allah don haka matashi ka ji da kyau ba yiwuwa rayuwarka ta inganta bai yiwuwa rayuwarka ta zama abar koyi bai yiwuwa rayuwarka ta zama abar da za ka yi alfahari da ita a gaba na rantse da Allah sai ka yi haƙuri to wannan ne zai sa wannan wasiya ta maluku ɗan dina ta tabbata a gare ka cewa innamal khairu fi shababi alheri ya tattaro a cikin matasa to menene alheri shin Allah ya yi magana akan alheri ko bai yi magana akan alheri ba Allah ya faɗa mana a cikin suratul baqara aya ta 148 yace wa likulli wujhatun huwa muwalliha duk wata fuska da ka gani an juyo da ita zuwa ga Allah waye juyo da ita Allah subhanahu wata'ala sai Allah ya ce fastabiqul khairati ku nema alheri ku dinga rige-rige da tsere-tsere wajen neman alheri fasta biƙul khairat an gane magana da kyau ko aina ma ta kunu ya ati bikum Allahu jami'a ku sani duk inda kuka tsinci kanku Allah na iya zuwa da ku filin tashin kiyama inna Allah ala kulli shay'in kadir lalle Allah mai iko ne akan komai a cikin suratu ali imran aya ta 26 Allah ya ce qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha ka ce musu ya Allah Allah kai ne mai bada mulki kana bada mulki ga wanda kaga dama min manta sha kana wa tanzi'ul mulka min manta sha kana kuma kwata mulki daga wanda kaga dama wa tu'izzu man tasha'u wa tudhillu man tasha'u bi yadikal khair kana ɗaukaka wanda kaga dama kana kaskantar da wanda kaga dama gaba ɗaya alheri ya tabbata a gurinka don haka in zaka nema alherin duniya da lahira ka neme shi gurin Allah innaka ala kulli shay'in kadir lalle Allah kai mai iko ne akan komai kaga a can ma yace inna Allah ala kulli shay'in kadir anan ma kuma yace innaka ala kulli shay'in kadir a cikin suratu ali imran dai har ilau aya ta 104 Allah yace wal takum minkum ummatun yad'una ila alkhairi ya zama a cikin ku an samu wata al'umma ba abinda suke kiran mutane akai sai alheri duk lokacin da za su buɗu baki to suna kiran mutane ne ku yi alheri ku yi sallah ku yi azumi ku yi na nafila ku yi na farilla ku tausaya mutane ku ji kan bayin Allah ku zama masu sulhu tsakanin mutane ku zama masu shigo da abin da zai amfanar da mutane nema wani aiki yi kaza yi kaza yi kaza ya zamto a rayuwarku a samu waɗanda kullum aikinsu shine kiran mutane zuwa ga alkhairi ku daina cin haram ku daina zina ku daina tata ku daina shan giya ku daina luwaɗi ku daina maɗugo ku daina ƙarya ku daina zamba cikin aminci ku daina duk wani abin da Allah ya haramta waltakum minkum ummatun yad'una ila alkhair Allah ya ce wa ya'muruna bil ma'ruf kuma ya zama ai daga cikin aikin su suna umarni da ayi kyakkyawa wa yanhauna 'anil munkari kuma suna hana mutane mugayen ayyuka wa ulaika humul muflihuna Allah ya ce in kana neman mutanen arziki ka sami irin waɗannan mutane in kana neman rabautattu ka sami irin waɗannan mutanen ali imran aya ta 104 kamar yadda muka ce har ido da ali imran aya ta 114 yace yu'minuna billahi wal yawmil akhir daga cikin mutanen kirki akwai wanda sun yi imani da Allah kuma suna ainihin wato yin imani da ranar lahira wa ya'muruna bil ma'rufi suna umarni da kyakkyawa wa yanhauna 'anil munkari suna hana mugayen ayyuka sai ta wa yusari'una fil khairati kuma suna gaggawa wajen aikata alkhairi wa ula'ika minas salihin in kana neman mutanen arziki ka samu wannan ali imran aya ta 114 a cikin ainihin wato ma'ida aya ta 48 Allah yace wa anzalna ilaykal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi minal kitabi haqiqa mun saukar maka da littafi da gaskiya yana mai gaskata abin da ya gabace hinan littattafai wa muhaiminan alaihi kuma shine shugaban duk gaba ɗaya littattafan gaba ɗaya fahakun bainahum bima anzalallah kai musu hukunci da abin da Allah ya saukar a kansu wala tattabi ahwa'ahum karka bi wa san jusiyarsu amma ja'aka min alhaqqi kabar abin da Allah ya zo maka da na gaskiya sai ce li kullin ja'anna minkum shar'atan wa minhaja dukkaninku annabawa kowa mun saka masa shari'arsa mun sa masa tsarin addininsa tsarin annabi muhammadu daban tsarin annabi ibrahim daban tsarin annabi muhammad daban tsarin annabi musa daban tsarin annabi muhammad daban tsarin annabi isa daban li kullum minkum ja'alna shir'atan wa minhaja an gane maganar kyau ku li kullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja kowa mun tsara masa addininsa mun tsara masa tsarin yadda zai bi walau sha Allahu la ja'alakum ummatan wahida da Allah ya ga dama da sai ya saka ku akan tsari guda daya ya zama ba bambanci da irin yadda Annabi Isa ya biyar da mutanansa sai ya zama irin yadda Annabi ma zai biyar da mutanansa Allah da ya ga dama haka zai ina fata an fahimta walakin liyabluwakum fi ma atakum Allah ya bambanta shari'ar kowa ne dan ya jarraba ku ya ga ya za ku yi da shari'ar da Allah ya turo annabin ku da shi dan haka sai Allah ya ce fastabiqul khairati ku nemi alkhairan Allah duniya da lahira kaga anan ma kalmar alkhairi ta zo ila Allah marji'ukum jami'an fa yunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifuna gaba ɗaya makomar ku tana gurin Allah kuma Allah zai ba ku labarin abin da kuka kasance kuna sabani a kansa zai bayyana mecece hakikanin gaskiya a cikin a'arafi aya ta 188 Allah ya ce qul la amliku li nafsi naf'an wala darra kace musu ni bana iya mallaka wa kaina naf'an wani amfani wala darran ko kuma cutarwa illa ma sha Allahu sai abinda Allah ya ga dama duk abinda kaga ya same ni haka Allah ya tsara mun ni bana da wani tsari nawa ka gaya musu wannan don haka kowa ya sa a ransa cewa duk abin da ke faruwa da shi babu tsarinsa babu hikimarsa ba dabararsa in ka sami ilimi ba dabararka ba ne ka sami basira ba hikimarka ba ne kana da kaifin basira ba iyawarka ba ne kana da dukiya ba kai ka samu a kanka ba kana da sanin ya kamata duk ba kai ba daga gurin duk wanda ka gani a wani tsari da Allah ya ajiye shi na rantsi da Allah Allah ne ya ga dama ya zama haka ba wanda ya taho na fata an fahimta daga lahira daga tsatson mahaifiyarsa da irin wannan abin da yanzu kake ganin sa da shi in ilimi ne haka ka zo jahili baka da komai a cikin kwanyarka na fata an fahimci magana ba komai a kwanyar mutum haka ya zo duniyan nan ruwa yadda zaka sha sai da aka koya ma abinci yadda zaka ci sanda aka koya ma tashi sanda aka koya ma zama sanda aka koya ma kwanciya sanda aka koya ma bacci sanda aka komai sai da aka koya maka amma yanzu wai kawai saboda ka samu wani dan ilimi wanda Allah ya ce wa ma utitum min ilmi illa qalila duk karatun da ka tara Allah ya ce wallahi dan kadan na baka ilimi ya tattaru a guri na amma kaga mutum yana tinkaho kawai dan ya sami ilimi malam yana ganin wasu ba komai bane yana rena wasu mutane yana ɗaukar kansa wata tsiya kawai saboda yana ganin ya fahimci kaza ya karanci kaza ya ƙware a kaza su wani ba su san kaza ba bai san cewa su wanan nan da ba su san kaza ba su ma suna da wata kalar baiwar da Allah ya masa wanda hima ba a yi masa irin wannan baiwar ba haka ne jama'a ko ba haka bane duk wanda kake gani a duniyar nan yana da wata baiwar da kai ma baka san da ita ba kuma baka da ita wallahi kuma da za a zo wannan fagen ya baza kafasitinsa wallahi sai ka jinjina mar a wannan fagen shi yasa duk wani da ɗan adam da ka gani ka sani tsarin Allah ne ya ajiye shi a yadda ka gan shi don haka ka gode wa Allah kuma ka mutunta shi a matsayinsa na ɗan adam da haka ya ce ƙulla amlikun nafsi naf'an ka ce musu ba na iya mallakawa kaina amfani wala barran ba na iya mallakawa kaina wani cutarwa illa ma sha Allah sai abin da Allah ya ga dama walau kuntu a'lamul ghaiba ka ce musu na rantsi da Allah da na san me zai faru gobe lastakthartu min alkhairi da na yawaita alkhairi sama da bari lokaci na yana tafiya na fata an fahimta walau kuntu a'lamul ghaiba lastaghfartu min alkhairi da na yawaita aikata alkhairi wa ma masaniyar su'u kuma da bazan bulayin nan wani abu ya sutar da ni ba saboda mai saboda na san in nabi zan cuci dan haka bazan bu ba kaga wannan ayar daga cikin fa'idarta tana nuna mana mutun ya nemi alkhairi a lokaci guda kuma tana nuna mana annabi bai san gaibu ba annabi bai san gaibu ba sai abinda Allah madaukakin sarki ya sanar da alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada liya'lama an qad ablagu risalati rabbihim wa hada bima ladayhim wa ahsa kull shay'in adada ina fata an fahimta in ana illa nadhirun wa bashirun liqaumin yu'minuna kace musu ni ban kasance ba face mai gargadi da jan hankali ga masu imani suratul a'raf suratul a'raf aya ta 188 kamar yadda muka ce sannan yazo a cikin suratul tauba aya ta 88 Allah ya madaukakin sarki ce lakinar rasul wallazina amanu ma'ahu sai dai shi annabi Muhammadu wanda tare da wanda suka yi imani tare da shi jahadu bi amwalihim wa anfusihim sun yi jihadi da dukiyoyinsu da kuma rayukansu wa ula'ika lahumul khairatu irin wannan manzan da suka yi aiki da hi da sahabbansa da dukiyoyinsu da rayukansu wannan alheri ya tabbata gare su to kamar Allah ya nuna mana daga cikin hanyoyin da ake tara alkhairi shine aljihadu bil mali jihadi da dukiya wal jihadu bin nafsi da kuma jihadi da rai ka duba da Allah ya tahi sai ya raba biyu ta iya yi wawa ne yana da dukiya amma ba zai iya yin abin da hannunsa ba da gabar jikinsa ba wane kuma bai da dukiya amma yana da lokaci yana da jiki da zai bawa addini gudunmawa sai Allah ya ce da annabi da sahabbai sun ɗaukaka addini da rayukansu da jikinsu da kuma dukiyarsu kaga kowa yana da dama da zai ba da gudunmawarsa likullin ila sha'awul ula harakatu walakin azizun fir rijali thabatu haka mawaki yace yace kowa da ka gani a cikin duniyar nan yana da fage da zai ba da gudunmawa wa kansa da addininsa inda ake gane kwararre shine wajen dawwama da dagewa da jurewa da jajircewa a ci gaba da yi har ranar da mutuwa za ta zo ta don haka ni ina da lokacin da zan baka karatu to wannan ni jihadin da zan iya kenan to na zo ina yi kai kuma kana da lokacin saurara to kai ma jihadin ka kenan sai ka zo ka saurara wani kuma jihadin sa yana da dukiya ya gina mana masallaci da makaranta ina fata an fahimta wani jihadin sa shine ya zo ya kafa kyamara ya dauka ya yada wa duniya ina fata ana fahimta kowa li kullin ila sha'awil ula harakatu walakin azizun fir rijali thabat kowa yana da abin da zai wa addini sai dai idan bai ga damar yi ba amma a ce kai baka da wata ajanda a duniya ta addininka baka da ajanda akan al'ummarka baka da ajanda a tsarinka baka da komai da ka shirya wa rayuwarka da addininka to wannan asara ta tabbata gabawa idan ya zama haka duk yanda kake musulunci yana bukatar ka kuna gani kwanakin baya ko in ce shekara ɗaya da wani abu da ta wuce ɗan karota jama'a ɗan karota a ainihin wato kano ya tsinci miliyoyin kuɗi ko ka ce biliyoyin kuɗi kuma ya ɗauke su tiriyan tiriyan ya kai su gurin jami'an tsaro kuma aka nemi mai kuɗin aka bashi ba haka ba ne a dalilin wannan wannan mai kuɗin ya musulunta saboda me saboda hi ɗan ƙasar waje ne ya zo shi ya sauka a filin jirgi ya shigo mota ta shigo da higari zai higa wani lungu wani guri sai ya hau nafe dan nafe ne afwan ba dan karota ba sorry dan nafe ya dauke shi ya kai shi wannan guri yana sauri ya fita ya bar narkekiyar jakarsa da daloli a ciki a makare shi ya tafi shi ma ya tafi dan karota sanda dan dan dan nafe sanda ya nisa sai waiwaya baya sai ga jaka ya buɗe jaka ya ga daloli rafa-rafa mala wanda ko kwaɗe sa aljihunsa shi kenan ya haye wallahi kwaya ɗaya rafa ɗaya in ya sa aljihunsa magana ta ƙare ba rafa dubu-dubu ne irin ta najeriya ba yayin banza allah ya keɓo najeriya na fata an fahimta wallahi haka ya kwana ya zo ya dinga bincika ya dinga bincika ya dinga daga ya gabe ga mutumin nan ba sai ya kai jakar to ashe a cikin jakar akwai ID card ɗinsa akwai passport ɗinsa akwai waye akwai waye aka nemi number waya aka yi a sa plus waye tunda ba ɗan Najeriya ba ne kafin ma a samo shi aiki ne bai sa number Najeriya ba balantana a kira shi da ƙyar dai aka samo shi ta WhatsApp aka ce yana ina yana guri kaza kai ne wani kaza ya ce shi ne akwai jaka da ka manta ka hauna fe ya ce kwarai da gaske me da me a cikin jaka ya faɗa aka ce to ka nemi wani dan nafe din ya taho da kai guri kaza ka zo ka karbi jakarka ya taho ya zo ya karbi jaka ya duba ya ga ko tsinkensa bai bata a cikin jakar ba yayi mamaki yace ina wannan yaron da aka ce dan dan nafe din nan ne aka ce ai ya tafi ina number sa aka ce eh ga number wayar sa an karba yace ku kirawo shi aka kirawo shi ya dawo yace kai wani irin mutum ne yace mutum ne kamar kamar yace to an ce mana ku Najeriya duk barayi ne na rantse da Allah yace an ce duk ku yan iska ne kawai daga yan ta'adda he yan sara suka sai dan kaza yace amma ni abin ya ban mamaki a ce dan Najeriya ne yace wallahi ko a ƙasa ta duk wanda ya wannan abin ya kamata a jinjina shi a ƙasar da na baro ma ya ce to kai me yasa ka ɗauko kuɗin nan ya ce addini na ne ya hana ni duk abin da ba nawa ba sunansa ba nawa ba haramun ne kawai ba zan ci ba yace addini yace yace wannan addini kake yace musulunci yace a ina ake registration aka ta ba inda aka yi registration kawai kalma za a baka karba yace a bashi kawai ya musulunta ya dauki maƙudan kuɗaɗe ya ba wa yaron nan daga ranar shi ma ya daina ya daina lafi kaga ya guji haramun ya ci halal haka ne ko ba haka ba kuma al'amarinsa ya gyaru to haka ake so duk musulmi ya zama bariya mun je aikin hajji akwai wata yar jihar kebbi ne ina jin ko yar jihar ina ne na manta jihar ta tsinci daloli na wani babban attajiri ya je aikin hajji ya ziya da jakarsa da daloli a ciki da riyalai masu girma wadda da aka zo aka yi kwambatin ɗin kuɗin ya kai kusan miliyan 150 kuɗin Najeriya. Amma haka ta taho da jakan nan da ledan nan da kuɗin nan ta zo ta lalibi ina ne ma'aikatar alhazai ta jiharta ina shugaban alhazai na jihar kaza ta zo ta danka ta ce tsinta ta yi. Sanda aka saka ta shugaban alhazai na wannan lokacin alhaji Jalalu Arabi Allah ya saka mishi da alkhairi. Sanda ya nuna ta a midiya aka yi mata godiya aka ɗauki kyautar riyalai masu ɗumbin yawa da daloli aka bata kyauta ta guji haramun ta ci halal kuma Allah ya ɗaukaka ta a dalilin wannan saboda haka ana buƙatar kowaye kai duk matsayin da Allah ya yi ka akwai yadda za ka ba wa addini gudunmawa yanzu wannan ɗan nafi ɗin a dalilin wannan ya sa wancan ya musulunta kaga shi gudunmuwar da ya bawa addini kenan ya tallata addininsa ya nuna addininsa bai yadda a ci abin da ba halal ɗinsa ba a dalilin wannan wannan ya musulunta to haka ake buƙatar duk musulmi ya zama amma an ɗora ka a shago ka cinye kuɗin shagon an baka jari ka cinye jarin an yi wane ne ka abin nan kaga ɗan wata dubu biyar galala ka ɗauke ka soke a aljihunka mai gidanka ya buɗe maka shago ya saka ka ko ya buɗe maka sana'a ya baka ka ƙi kai haƙuri kana gaggawar sai ka yi kuɗi ta ina kuɗi zai samu an taɓa tara dukiya da haramun jama'a akwai wani daga cikin magabata kuɗinsa suka faɗi ya nema ya nema ya rasa sai kama hanya ya tafi gida ya zo sai ke gaya matarsa sai ke ce mata kuɗi na ya faɗa man Allah da za su dawo ta ce ya aka yi kake da yaƙini ya ce kuɗin nan halal ne ba haramun ba ne na rantse da Allah in dai halal ne da gaske wallahi za su dawo sun gama magana kawai sai aka ce masa ana sallama sai ya fito yana fitowa sai ya ga mutum da jakar kuɗin shi a hannun shi ya ce akar makalla ina ta faɗa ma kira baka ji ba ya ce kamar ya ya ce ai kayar da wannan jakar na sunkuya na ɗauka maka in daga kai in ga ina kai sai naga har kayi nisa kana ta duba ina ta kwala kira baka ji ni ba yace shine nake ta bunka nake ta bunka ina ta tambaya har aka nuna min gidanka dan haka ga kudin ka yace ai dama na faɗa yace me ka faɗa yace yanzu muka gama magana da matata yace halal ne kudin nan kuma wallahi za su dawo akwai wani daga cikin magabata jama'a yana dawafi sai jefar da jakashi ta kuɗi a nan kuma cikin gari sai wani bawan Allah sun rasa mai za su ci sai ce wa matarsa bari ya je ka'aba ya dawafi ko Allah zai bashi kuɗi ya tafi ka'aba ya je yana ta dawafi yana Allah muna jin yunwa Allah ka ciyar da mu Allah muna jin yunwa Allah ka ciyar da mu kawai sai ya ga jaka ya dauki jaka ya bude sai ya ga kuɗi to ka'idar Makka da Madina ba a ɗaukar tsuntuwa a Makka da Madina duk abin da ka ɗauka a Makka ko Madina to sai dai kai cikiya in ka ci ka ci haramu a nan najeriya ne in ka tsinta akwai adadin lokacin da aka ce in kai cikiya in baka samu mai hiba ka iya amfani da kudin amma a saudiya in shekara dubu abin zai a hannun ka baka yi saka ci ba to ya zai yi ya ɗauko kuɗi ya dinga cikiya ya yi cikiya ya yi cikiya ya yi cikiya bai samu ba shi kenan bai sami shi ba da haka sai ya taho da kuɗi gida ya zo ya samu matarsa ya ce to kin san shi Allah mai amsa roƙo ne na je na yi dawafi na ce Allah ya ba mu abin da za mu ci Allah ya sa na tsinci wata jaka da kuɗi a ciki a makare na yi cikiya na yi cikiya ban samu ba don haka na taho da shi sai mu ta ce ke matar ta ce a'a ka ji tsoron Allah ai kai ka san a makka ba a suntuwa a yi amfani da ita kai ka sani balantana a ka'aba ya ce to ya kike so mi ta ce abin da nake so mi shine ka koma da kuɗin ko dai kai cikiyar mai hi ko kuma ka ajiya inda ka ɗauka kaga mata mai imani ta fama ko mijin ma karfin imani nan kuwa ya ɗauko kuɗi kawai ya dawo ka'aba yayi cikiya yayi cikiya yayi cikiya can sai ya hango wani mutum yana ɗaga mar hannu ya hango jakar a hannun shi ce akramakallah akramakallah yace yawwa yace zo ya zo sai yace wannan jakata ce yace to alhamdulillah dama ina ta neman mai ita yace amma bari in tabbatar maka tawa ce yace a cikin jakar akwai kaza yace kwarai da gaske akwai kaza yace kwarai da kai akwai kaza ba yace kwarai yace akwai kuɗi kuma dala kaza ko miliyan kaza yace kwarai da gaske yace to ka san dama me na zo yi da jakar nan yace yace da gangan na ya da ita na zo da ita ne na yi ɗawafi na roƙi Allah na ce zan yadda wannan jakar Allah ya bawa mabukacinta ya ce don haka kai Allah ya kawo ka karɓa diyan da aka yi kana cikin damuwa da tashin hankali don haka na gaya wa Allah ya ce kwarai da gaske ko abinci ban ci ba da ni da matata ya ce to ka juya da kuɗin na bar maka su man taraka shay'an lillahi awadahu Allahu khairan minhu annabi yace duk wanda ya bar wani abu dan Allah to sai Allah ya canja mar da abin da yafi alheri dan haka haka ya juya da kudin nan yace to ke baiwar Allah imanin da kika nuna mana yayi amfani imanin ki ya mana amfani ni da na ce mu cikin cin mayar to Allah ya dawo mana da su ya ba ta labarin ga yadda aka yi aka ce daga nan su ma suka yi yanke talauci dan kudin ba dan kadan bane shi yasa in kana so rayuwarka ta yi inganci ka yi haƙuri ka ba a hankali ka jira Allah zai maka wallahi tallahi ta inda baka zato ta inda baka zato to amma idan kai gaggawa ka ce kai dole sai ka samu sai ka hada da cuta sai ka hada da mugunta sai ka hada da keta sai ka hada da zamba cikin aminci lalle zaka iya samu amma ko ba za ka taba samun kwanciyar hankali ba har duniya ta nade saboda baka tsaya ka ba a hankali ba da haka matasa a ba a hankali Allah ya ƙara mana lafiya da imani da haka yake cewa lakinin rasul shi dai annabi wallazina amanu ma'ahu wanda tare da wanda suka yi imani tare da shi jahadu bi amwalihim wa anfusihim sun yi jihadi wa addini sun taimaki addini da dukiyarsu da kuma rayukansu sai to ulaika lahumul khairatu in kana neman yan alherin duniya da lahira to ka samu waɗannan wa ulaika humul muflihun in kana neman marabautan duniya da lahira to ka samu ainihin wato waɗannan su ne rabautattun duniya da lahira an gane magana da kyau ko wannan ya zo kamar yadda na faɗa a cikin suratul tauba aya ta ainihin wato 88 sannan ya zo a cikin suratu yunus aya ta goma sha ɗaya allah ya ce walau yu'ajjilu llahu lin-nasi sharra isti'jalahum lilkhairi la qudiya ilaihim ajaluhum da Allah madaukakin sarki zai gaggautowa da mutane sharri kamar yadda suke gaggautowa da mutane kansu alheri la qudiya ilaihim ajaluhum da dandanan ajalin su ya tafi da dandanan lamarin su ya watse ina fata an fahimta sai Allah ya ce fa nazaru alladhina la yarjuna liqa'ana fi tughyanihim ya'mahuna sai muka bar waɗanda ba sa neman sa ganawa da mu lafiya gamawa da mu lafiya fi tughyanihim a cikin dagawarsu ya amahuna suna cikin dimuwa na fata an fahimci magana a cikin suratul isra aya ta goma sha ɗaya Allah ya ce wa yada'ul insanu bi sharri du'a'ahu bil khair wa kana al insanu ajula dan adam yakan bar wato sharri ya same shi ya daina yi wa kansa addu'a ta alheri me dalili Allah ya ce wa kana al-insanu adula saboda dan adam yana da gaggawa Allah madaukakin sarki ya sake faɗa mana a cikin suratul anbiya ya aya ta 35 yace kullu nafsin dha'iqatul maut duk wata rai za ta dandana mutuwa sai ce wa nabluukum bi sharri wal khairi fitna muna jarraba ku da alheri ko muna jarraba ku da sharri fitina a matsayin jarrabawa wa ilaina turja'una kuma gare ni za ku koma kaba daya a cikin suratul anbiya aya ta 30 da ta 73 Allah ya ce wa ja'annahum a'immatan yahduna bi amrina sai muka sanya su shugabanni suna shiryuwa da al'amuran al'amuran wa auhayna ilaihim fi'ilal khairati da suka zama mutanen arziki masu son aikata alheri masu san shiryuwa zuwa ga al'amarinmu Allah ya ce wa auhaina ilaihim fi'ilal khairati sai muka yi musu wahayin aikata alkhairai wa iqamas sala kuma su tsaida sallah wa ita zaka kuma su tsaida zakka Allah ya ce wa kanu lana abidina kuma suka zama masu bauta mana sau da kafa wato kenan wannan sai nuna daga cikin hanyar da ɗan adam Allah zai ɗora shi akan layin alheri to ya zamanto mai biyayya ga Allah mai shiryuwa zuwa ga abin da Allah maɗaukakin sarki ya ce ya yi to in ya shiryu zuwa ga wannan Allah sai ya ce wa auhaina ilaihim fi'ilal khairat kamar wahayi za a yi ma cewa ka zama mai aikata alheri kawai me dalili saboda ka shiryu zuwa ga abin da Allah yake so kana sallah kana azumi kana ainihin wato biyayya ga iyaye kana biyayya ga Allah kana bin sunnar annabi Muhammadu kana rike da tauhidi ka watsar da shirka ka watsar da keta da zalunci da mugunta sai Allah ya ce to ni kuma na ma wahayin ka zama dan alherin duniya da lahira wa auhayna ilaihim fi'lal khairati kuma nama wahayin ka zama mai tsayi da sallah wa iqamis salati nama wahayin ka zama mai bada zakka da bada zakka kai nama wahayin ka zama cikakken bawa na wa kanu lana abidina Allah ya ce sun kasance masu bauta mana sawu da kafa a cikin suratul anbiya din da har ilo aya ta 90 Allah ya ce fastajabna lahu sai muka amsawa ɗaya daga cikin annabawanmu wa hamna lahu yahaya annabi zakariya kenan ko muka yi masa baiwa da ɗa annabi yahaya wa aslahna lahu zawjahu kuma muka gyara mishi matar shi da ba ta haihuwa ta dawo tana haihuwa sai Allah ya ce innahum kanu yusari'una fil khairati muna magana ne akan wannan wasiya ta maliku dan dina da yake cewa innamal khairu fi shababi ku sani duk alheri gaba daya ya kare ga matasa in har ka ga matashi ya zama lalatacce wallahi ya lalata kansa domin maliku dan dinaru ba zai yi ƙarya ba Allah kuma ba zai ta faɗin alkhairi alkhairi alkhairi a Qur'ani kuma ya zama magana banza ba ba zai taba zama haka ba annabi zakariya ne yayi addu'a yayi addu'a wa zakariya izna da rabbahu rabbi la tadharni fardan sai ce me wa anta khairul warithina Allah ya ce wa zakariya tuna da annabi zakariya izna da rabbahu lokacin da ya kwarma wa Allah kira me yace rabbi ya ubangiji la tazarni fardan Allah karka banni ni kadai mata na bata haihu ba ina bukatar haihuwa ya Allah wa anta khairul warithina in ana neman wanda yafi kowa gwaninta wajen bawa mutum wanda zai gaje shi to a same ka ya Allah kai ne kafi kowa gwaninta wajen bawa ɗan adam ɗan da zai gaje shi ɗan gado na arziki suka ce wai ɗan gado ya fi ɗan na koya ko ɗan na gada ya fi ɗan na koya ya ce to Allah kai ne kafi kowa bawa wanda zai gaje shi a gadon alheri wa an ta khairul wasihi Allah ce fasta jabna lahu yana rufe bakinsa sai muka ce mun amsa wa wahabna lahu yahaya take sai muka yi masa baiwa da kyauta da ɗaya haya wa aslahna lahu zawjahu sannan muka gyara mar matar shi sai Allah ya ce innahum kanu dalilin da yasa muka yi masa wannan da shi da annabawa irin sa yusari'una fil khairati duk wani alheri da ka gani a duniyan nan to ba sa sakaci wajen aikata shi matasa ku aikata alheri shi yasa bahaushe yake cewa kai yaro aikata alheri sakayya na gurin Allah haka ne muka tashi muka ji ana faɗa ko ba haka bane da haka duk abin da ka san mai kyau ne karka yi wasa da shi duk abin da ka san biyayyar Allah ne karka yi wasa da shi duk abin da ka san wannan hanyar tsira ce karka yi wasa da ita kaji dalilin da yasa Allah ya yi wa annabi Yahaya annabi Zakariya wannan baiwa da ɗaya Yahaya saboda da shi da annabawa gaba daya yusari'una fil khairati gaggawa suke in sun ji inda alheri yake su aikata waye da kuna na ragaban wa rahaban wa kanu lana khashi'ina suna ainihin wato roƙon mu suna kiran sunan mu suna masu kwaɗayin rahamar mu suna tsoron azabar mu kuma sun kasance masu tsoron mu inji Allah subhanahu wata'ala aya da zamu ja ta kusa da ta ƙarshe ayoyin suna da yawa shine ayoyin da suka zo a cikin suratul hajj aya ta 77 Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum sai ya ce mi waf'alul khaira la'allakum tuflihuna ku duba jeren giyar umarnin da Allah ya yi amma sai ya rufe da cewa ayi alheri sauran wallahi ko ba a hada da maganar karfe ba sun wadatar amma dan a nuna maka muhimmancin na karshen sai aka haɗo shi da na farko sai aka kuma rufe da shi Allah ya ce ya koma su imani iya imani kaɗai dan Allah bai ihi mutum shiga aljanna ba to Allah ya kira mu masu imani sai ce irka'u ku zama masu ruku'u wasjudu ku zama masu sujjada wa'budu rabbakum in za ku bauta kar ku bauta wa kowa ku bauta wa ubangijin kuma halittun sai ce waf'alul khaira kai ka ce sauran na bayan ba alherin bane alherin shi daban ne dan Allah imani yana cikin alheri ko baya ciki ruku'u yana cikin alheri ko baya ciki sujjada ba ta cikin alheri amma sai Allah ya rufe cewa waf'alul khaira ku aikata alheri bayan waɗannan la'allakum tuflihuna wa la'alla idan ku haka za ku samu rabo Allah ka hada mu da rabon duniya da lahira Allah madaukakin sarki ya sake faɗa mana har ilau a cikin suratul mu'minun aya ta 56 yace nusari'u lahum fil khairati muna musu gaggawar alheri balla ya shukuruna amma mutane ba sa ganewa duk abin da muke gaya musu wallahi muna musu gaggawa ne su riski alheri a nan duniya da lahira amma ina balla ya shukuruna ba sa fahimta ba sa ganewa ba sa fahimta a wani guri Allah ya sake faɗa cikin suratul mu'minun da aya ta 61 yace ulaika yusari'una fil khairati wa hum lana sabiquna irin waɗannan mutanen su da suke gaggawar alheri kuma su masu tsere tsere ne zuwa gare mu ina fata an gane zamu dakata akan waɗannan ayoyin ba wai dan sun kare ba to sai mu dawo kan maganar maliku dan dina da yake cewa innamal khairu fi shababi sanade alheri yana tare da matasa sai malam yace hadha tanbihun azimun min malik bin dinari rahimahullah wannan wani tanbihi ne mai girma daga babban malami maliku dan dinar Allah ya masa rahama yace li ahammiyati hadhihi almarhala saboda wannan marhala ta masa ta matasa tana da matukar muhimmanci wa anna shabba kuma lalle matashi idza ahsana istiglalaha lokacin da ya kyautata ribatar wannan shekaru na matasan taka hasala khairan aziman zai tara alheri ne dimbin yawa وأصبح ما حصله في شبابه زكيرة وأمدة وأصلا ثابتا يبقى معه إلى مماته kuma duk abin da matashin nan ya tara na wannan alkhairan a cikin matasantakarsa zai zamanto masa wani tushe zai zamanto masa wani madogara zai zamanto masa wani asali tabbatacce ya buƙa ma'ahu ila mamatihi wanda wannan alherin zai tabbata tun daga shekarunsa na matasantaka har ya tsufa har ranar da zai koma ga Allah nafa'an zai zama mai amfani gare shi li nafsihi wa nafa'an li ummatihi kuma zai zama mai amfani ga al'ummarsa wa nushan li ghairihi kuma zai zama gyara da nasiha ga wanda ba shi ba don Allah jama'a yanzu matasan mu da suka lalace suka koma suna aikata barna don Allah yanzu wannan bai zama sharri gare su sharri ga al'ummarsu sharri ga rayuwarsu kuma sharri gare su tun daga lokacin da suka zama haka har ranar da za su koma ga Allah ba ko bai zama haka ba ya zama haka ba su gyara ba amma wanda ya zama ya tara alkhairai a lokacin da yake matashi ya tara tarbiyya ya tara ilimi mai amfani ya tara rayuwa mai kyau zai zama alkhairi gare shi alheri ga al'ummar da yake rayuwa alkhairi ga ainihin wato wannan society din sannan kuma zai ci gaba da zama cikin wannan alkhairi har ranar da zai koma ga Allah subhanahu wataala muna addu'a Allah ya tabbatar da mu akan waɗannan alkhairai muna da sauran akalla minti goma sha biyar sannan na ga mun yi manya-manyan baƙi a wannan majalisi namu mai albarka a zan kuma ɗan so in gabatar da ko da ɗaya ko biyu daga cikinsu akalla su ɗan tofa mana a farko dai muna marhabin lale da ɗaya daga cikin manya-manyan malamanmu kuma ɗaya daga cikin shugabanninmu na wannan gari a tsohon coordinator na besda shine dr ko professor abdullahi garkuwa wanda ya samu abin da kuma kwamishina na science and technology na wannan jiha ta mata gombe ya ziyarci wannan majalisi namu professor muna maka barka da zuwa allah ya saka da alheri allah ya kara imani da takawa da daukaka abin da zan ce kafin na kira shi wannan bawan allah ma alimtu fihi illa khaira wallahi ban san komai game da wannan bawan allah ba sai alheri daga cikin abin da yake min wanda ina jin daɗi yana mutunta ni wallahi sau da yawa ka san su manya sai dai aje musu to amma shi idan ya tashi zuwa zai har gida inda take kuma a mafi yawancin wasu zuwan ma zai zo ne da bukatar ka kai amma wallahi zai zo har gida ya same ka yanzu haka ni dai yau kakata ta ninke saka tun da kuka ganshi ya zo insha Allah ta'ala eh duk yanda akwai akwai wani alheri da ya taho min da idan bai taba zuwa haka nan ba so duk lokacin da ya tashi wallahi yanzu haka ina cikin karatu sai na ga barista yana kira na to sai na daga dan zai ji cewa ina karatu ne kawai sai naga suna shigowa kaga sun neme ne wala Allah suna so su zo su ji ina nake to sai suka ji muna karatu sai suka taho Profeso muna maka godiya da wannan karrama mu da mutunta mu da kake Allah ya kara ma lafiya da imani Allah ya sa kai lafiya ka gama lafiya mu dai duniya ta sani kai namu ne kuma mu naka ne kuma kana mutunta mu kuma muna marhabul lale da duk abin da ka zo mana da hina alkhairi Allah ya biya ka da aljanna Allah ya ji kan alhaji Allah ya bawa hajiya lafiya sannan mutum na biyu da muke tare da shi shine barista Umar Abdullahi barista mai capacity kenan barista mai capacity malam Umar Abdullahi cikakken dan kasuwa kuma qualified barista barista karka ji an ce barista ka dauka irin baristocinmu ne wanda ba su riga suka kammala ba shi ya kammala har su of law duk wani abu da ka sani sannan ga harkar kasuwa ga tsayuwa akan gaskiya da amana da haƙuri ni dai ban san komai game da barista ba in ba alheri ba game da haƙurinsa da juriyarsa daga cikin ɗabi'ata waya tana tana wahalar da ni tana haɗa ni faɗa da mutane da yawa amma wallahi ba ta taɓa haɗa ni faɗa da barista ba in zai kira ni sau ɗari kun ji na faɗa ɗari ban amsa ba ban kuma nemo shi ba wallahi wallahi ba zai taɓa ɓata ran shi ba tun da nake da shi ban taɓa samun saɓani da shi ba kuma shi ma babban mutuncin da yake ban duk lokacin da wata matsalarsa ta taso ko tawa ko tasa zai tafi har inda nake ba wai zai kira ne ce mu haɗu a guri kaza ba to waɗannan mutane suna mutunta mu kuma ba mu suke mutuntawa ba dakon da muke ɗauka na addini shi suke mutuntawa to Allah ya saka musu da alheri Allah ya biya ka da aljanna barista to sannan muna tare da gangaren kafu gwani wane gwani ciki da shakutun da ya zo nake jawo ayoyin nan na rawar baki saboda yanzu nan zaka iya batan wasali yanzu nan yana zaune dai kaga yana ya masa fuska la ilaha illallah malam ya bata wasali babban hafizan alqur'ani tun ba mu san ma za mu zama masu da'awa ba ya haddace alqur'anin Allah ba kuma iya hadda ba hadda tafsiri yayi jami'ar Egypt ya kammala sannan yanzu babban ma'aikaci ne sannan kuma ɗaya ne daga cikin 'yan amanar shi Profeso Abdullahi Garko duk inda ka ga Profeso za ka gan shi saboda ana zaune lafiya ana mutunta juna ana yi wa juna fatan alheri gangaren muna ma addu'a Allah sa Qur'ani ya cece ka tare da mu ga baki ɗaya Allah sa ka gama lafiya don haka zan ɗan takaita a nan zan tashi mutum biyu akalla su ƙarni mana ko da minti biyar biyar ko da kalma biyu da farko bari mu fara da ke a Profeso Abdullahi Baffa Garkuwa domin ya zo ya ƙara ya ɗan a ayi wallahi kayi magana shi ba rinsa kan shi mu bar shi ɓangaren idan ta rikito to ma kira wahi ya zo ya ya ba mu kariya koya alhaji husaini amma da kai da gangaren kan za ku tofa wani abu don haka da kai za mu fara sai gangaren ya rufe ko ayoyi goma ya ja mana ya fassara to kaga ya an samu a insha Allah bismillah Profeso sannan Profeso idan ka zo da Allah a saka mana alhaji husaini dan kwara da addu'a shi ya gina mana wannan masallaci da wannan makaranta kuma tun da muka buɗe wannan karatu yau sati na shida kenan wallahi bai taɓa yin fashi ba sau ɗaya fashi shi kuma bai da lafiya na zazzabi ya kama shi bil ujuri to saboda haka da Allah ya sa mana shi a addu'a Allah ya saka masa da alheri eh bismillah professor bismillah insha Allah a ai da kawai maka ni kan yau kakata ta yanke saka insha Allah insha Allah bismillah bismillah masha Allah
كرعك الله نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الخلق أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نفرق منا قودي الله سبحانه وتعالى wanda ya haɗa mu a wannan masallaci mai albarka a wannan anguwa kuma mai albarka da kuma wannan ziyara ce gaskiya 'yar bazata akwai dama ziyara da muke so mu kawo shi malam sai kuma muka tadda aka ce malam na karatu muka ce ta wannan sabuwar majalisi dole a zo a sa mata albarka kuma shi dan uwa da ya kokari ya gina wannan waje wannan shine naka wayancan da kake ta hidima da sauran abubuwa da kake wancan na magada ne amwaluna li dhawil mirathi najma'uha shi wayancan da kake ta tattarawa wancan na magada ne amma wannan kuma shine naka a ran da baka nan su ne za ka yi ta ganin alat ɗinsu yana shiga insha Allah muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara ƙarfafawa ya sa daga wannan ma akwai manya-manya da za a ci gaba da yi abu na biyu wannan anguwa sun yi dace da aka samu irin shi malam da yake wannan anguwa kuma ribar da aka yi shine ba a bar malam kawai zo ya ta wucewa yana sa signal yana shiga gida ba an tara malam ya zo masallaci saboda wayannan matasa da ake gani su ne wata rana manyan gobe kuma tun daga yanzu dama ake fara kama su a sa musu tarbiyya na addini kuma daga cikin addu'o'in da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yake yawan yi wanda abu huraira radiyallahu anhu ya ruwaito hadithin addu'an manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wanda yake yawan yi na farko shine Allahumma inni a'udhu bika min jari su ta nemi tsari daga makwabci wanda yake cutarwa to kaga makwabta kala-kala ne akwai mai cutarwa akwai kuma wanda yake amfanarwa to kaga alhamdulillah malam yana cikin wanda suke amfanarwa yace wa min zaujin tushayyibani qabla al-mashibi da kuma matan da za ta sa ka yi ta furfura kafin furfuran ka ya zo Allah ce ka nemi tsari daga wannan haka wa min waladin ya kunu alayya rabba da ɗan da kuma za ka zo ka yi ta ya dawo ma damuwa ka yi ta mai bauta ka yi ta shiga da fita shi kuma ba abin da zai ma yadda yanzu kun ga ake ta fama iyayen sun zama masu bautan 'ya'yansu haka ya ce wani malin ya kuno alayya azaba da dukiyan da za ta zamo ma bala'i ga ta dai dukiya ne amma ka zamo abdul dinar kullum ina ka je kudi me kake yi kudi amma ba za taba ganin abun alkhairi da kai da kudin ba to kaga wannan kudi ya zamo maka bala'i ko kai ta tara su kai ta tara su yaki halal yaki haram shekaran ka 60 da wani abu amma ka fi dan shekara 20 neman kudi wannan shekara 60 din kuma shekaru ne na ka fara bankwana amma kuma lokacin za ka yi ta bala'in neman kuɗi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to ka nemi tsari da wannan ya ce wa min khalilin makiri daga kuma aboki wanda yake makiri ainuhu ra'ani gashi dai duk abin da kake yi yana kallon ka tiryan tiryan wa qalbuhu ra'ani amma na zuciyan shi kuma kiwon ka yake yi eh in ra'a hasanatan dafanaha in ya ga alkhairin ka zaka ga zai boye shiru ba zai fada ba wai ra'a sayyi'atan azaaha lokacin da ya ga kuma sharrin ka shi zai fara bugawa a duniya ai wane kan ina ai kaza amma duk alkhairin ka baya gani amma sharri shi zai fara watsawa kuma kullun yana nan a jikinka kuma zai ce shi abokinka ne to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ka nemi tsari ga irin wa'annan categories din na farko shine waye makwabci mai cutarwa na biyu matar da za ta sa ka tsufa tun tsufan ka biye ba tsabagen bala'inta da kuma mai dukiyan da zai zamo maka bala'i da ɗanza zai zo maka kamar shine mai gidanka kai ta wahala daga safi har dare ɗawainiya kake da kuma mai mai kalilin makirin da aboki kuma wanda zai zama mai cutarwa nan yana cikin addu'an da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ba wa sahabban shi su yawaita yi wanda yanzu in ka duba kusan duk abin da yake faruwa kenan mutanen da suka fi kowa cutarwa su ne mutanen da suka fi kusanci da kai wannan shi yake gwada maka yadda al'ummar tamu ta dawo kuma wa'annan wato shekaru na ƙuruciya a lokacin ake gina shekaru tsufa idan ka yi ta a shagale ka yi ta a kidime to za ka ga lokacin da za ka tsufa ma a shagale za ka yi a rude balma a shaddu za ka ga kawai kuna kaza tsofi wanda information ɗin anguwa kaf yana gunsu yana zaune amma duk 'yan matan da suke layi wance a ta yi ciki a yana zaune kuma wani a kudin babu yanzu ai eh kuma yana nan a majalisa daga safi haddar ya fi kowa zagin eh, mutane ya tsarkake kanshi shi gaba dai amma kuma ya fi kowa bunu a gindi saboda mene rayuwan ba ta yi albarka ba ƙuruciyan ba ta yi amfani ba ba su zauna a irin wa'innan majalisan ba ba su mu'amalanci malamai ba yanzu ana ƙoƙari matasa a haɗa su faɗa da dattawa a haɗa su faɗa da sarakuna a haɗa su faɗa da gwamnati a haɗa su faɗa da malamai to idan aka raba ka da duka wa'innan to da kai da dabba ba ka da bambanci saboda dama dabba ita ce ba ta da control in yau ka kada ta nan gobe za ta yi nan jibi ta yi nan haka za ta yi ta yawo da kai to sai ka dawo ula'ika kal an'ami bal hum adal to shi yasa dole ne a lizimci irin wa'annan majalisan kuma dole ne matasa da iyaye a sa ido sosai wajen tarbiya na matasa lokacin da yanzu tarbiya ya dawo a social media za ka yi kokari kana tarbiya amma na a cikin gidaje an siya mata manya-manyan waya yara suna dawowa makaranta sun karbi waya daga nan kuma ya ɗauke musu hankali duk abin da aka je malamai suka yi kokari suka ɗaura su a kai da sun dawo gida ya wargaje sai kaga ana ta ganin laifin malami kuma malamin nan da malamin boko yanzu malamin lea bawan allah salarin malamin lea nawa ne ko buhun masara da waye ba sai a mai ba ya je da kyar ya taka tun da kafa ya yi tafiyan kilomita uku ya je ya karantar a ɗan dubu kaɗan ɗin da ake bashi ma ana mai gadara to kuma a ce ana son quality education bar malami islamiyya kan dama shi wannan a wannan societin ka yafi kowa zama wulakancacce dubu biyar dubu bakwai a haka za ka ga kwamitin pta suna ta zazzare mai ido kuma su ba iya zuwa su karantar za su yi to da allah yanzu wannan da wannan ne ake bukatan al'umma na kwarai malamai ba inganta su ba ku kun gagara karantar da su kun koro su gun malamai a islamiyya ba ku inganta malaman nan ba in malami ya kula ya danna yaro bulala gobe ka ji shi da baban yaro a police station to da irin wannan muke anya akwai gaskiya a ciki to dole ne gaskiya sai an inganta malamai an mutunta su sannan fa a samu ilimi nagartacciya wannan dukanmu da muke gwamnati dole ne mu ma mu gaya wa kanmu gaskiya in dai gaskiya muke so tsakaninmu da Allah wallahi akwai abin da sai mun haƙura da shi an dawo kan foundation ɗin mutanen da ba su samu ilimin da yawa ba amma ya yi albarka saboda an lura da su da kyau amma na yanzu ilimin sai zo ya yawa kuma ba albarka to kaga dole ne gwamnati in dai ana so a samu ingantacciyar al'umma sai an inganta ilimi da gaske ba kawai a inganta shi a takarda da labaru ba a zo a gan shi a ƙasa ana yin shi to wannan shi ne za ka ga an samu al'umma nagartacciya irin su malam kuma da suke ta ƙoƙari wallahi irin malam albani ni dai ba zan iya abin da yake yi ba saboda ni ina da fishi yawwa amma za ka ga zai haƙuri ya zo ya zauna wata ran zai faɗi gaskiyar ne ma ka ga an yi ciya a kan shi a facebook ana ta dannawa amma gobe zai dawo zai kuma kuma ya ci gaba saboda shi in ya yadda da abu kafin ya yi tanazuli yana wahala za ka ga in ya falle ta sai mun zo muna a tare dai mala to shi haka yake in dai ya yadda da abu to la ku yi haƙuri kawai amma kuma yana da sauƙin sauka in za ku iya gamsar da shi to zai sauka shi yasa 'yan kwamitin masallacin nan ina muku nasiya da wasiya tunda kuka yadda Allah taimake ku ya fara karantar wannan a wannan masallaci to abi a hankali ran da wani ya kunna shi don Allah yake amma zai barka kai ka zo ka karantar in karantarwan sauki ne so saboda haka dole a yi haƙuri harka ta da'awa abu ne wanda yake da wahala wata ran za ka yi magana ne yar kaɗan ko kuma magana ne wanda ka yi ta generally sai a gutsura wani ɗan waje sai a jefa ma a yi ta bala'i kai baka ma san ana yi ba kai kuma ka sake wani bayan abunka ne tsakaninka da Allah amma sai a yi ta danna uwarka da ubanka a shari'a kai ba ruwanka to daɗinta wannan ma ibada ne eh wannan shi ma ibada ne a zage ka ba tare da hakki ba ibada ne da baka wahala mishi so shi yasa eh, malam muna ma fatan alkhairi Allah subhanahu wa ta'ala ya saka maka da alkhairi ah, irin ɗawainiyoyi da ake ta yi ba dare ba rana ah, irin kazafi da za a maka duk an yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in dai dama zaka bi wannan hanya to wallahi sai ka yi haƙuri kuma duk al'umman da za ta zamo ba ta da malaman da za su iya faɗa mata gaskiya to wallahi al'ummar za ta halaka saboda duk al'ummar da za a zauna wai kowane malami an rufe mai baki da abun duniya to wallahi an shiga matsala shi yasa mu a abunan ɗinmu mai zan ce ne mu a mazhabar mu ko a kaina ne ni faɗan gaskiya nake shi yasa ran nake cewa ni ne zaka ban aiki ba zan iya gaya ma ba to baka hakura don za mu samu matsala don wata rana zan falle ta a zo a yi ta wallahi tallahi don ɗaliban mala albani ne sai an yi hakuri da mu so shi yasa al'ummar da shugabannin da ba a iya gaya musu gaskiya sun fi kowace al'umma halaka amma na in shugaba yana samun ko yana jin taraddudi in fanayi akwai wanda za su taro ni to za ka ga zai natsu zai bi kaffa kaffa ibn taimiyya har ya gama rayuwansa karo yake yi da gwamnati a dinashi idan suka yi zai rubuta ya gaya musu idan ba a yi daidai ba zai ƙara faɗa ya gaya musu in ya samu dama ya je ya zauna da su in bai samu dama ba daga gun karatu zai aika musu sako in aka zo karatu sai ce na san yanzu sakon ya isa tunda sun fara magana to haka magabata suke a yadda take haka suke isarwa shi yasa ibnu taymiya rayuwar shi daga karshe a prison yayi ta wanda suka zauna da shi suka ce sai da ya zo sauka na 88 a within wani dan lokaci kaɗan a wannan lokacin ya rasu kuma wasu suka ce ai yana ma karanta ai innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir ayan karshe da ya karanta kenan ba a ƙara jin duriyarsa ba to haka magabata suke wajen rayuwansu gaba ɗaya addini ne kuma ba su a tsoron zargin mai zargi kuma idan gwamnati ko shugabanni suka yi kuskure za su gaya musu saboda idan kana da imani da tabbacin cewa rayuwanka a hannun Allah subhanahu wata'ala yake babu wani wanda zai azurta ka babu wani wanda zai talauta ka sai shi to ka samu lafiya saboda a zamanin na ga wani ya harɗe kafa yana muzure ba mu muka mai ba kaiwa Allah ne yake yi kai din ma Allah ne ma zaka samu wanda bai da asalin yin abu sai kaga wata ran ana wane ba dan wane bane ya zama wane an wuce wurin to haka Allah yake abun shi so shi yasa mu dage wajen haƙuri da wasu abubuwa da maluma suke wallahi suna yi don mu ne in don ra'ayin kansu ne za su iya su zauna a gida sai dai kawai su yi ta karɓan alat ya ka an ma yi saƙuna suna ɗan zuwa ba ruwansu da amma za ka ga mutum zai haƙura da shi comfort in shi ya zo kuma yana gaya maka amma sai ka ga yaron da ko baƙi bai iya ba yana zagin malami haka al'ummar ta lalace dai al'umma zai zama wai kaga malami zai magana ta ilimi kaga jahilin da ko baya iya bambance alifun da wan in ka ce ga wan ga alifun bai san wanne ne wanne ba amma kuma za ka ga yana zagin malami mahaddaci alkur'ani to don allah wace al'umma ina muka dusa to shi yasa matasa dole a dage a bawa malamai kariya a daidai lokacin da 'yan boko kun san yanzu akwai abin da 'yan boko suka zo da shi idan dan boko shi damuwan dan boko mai addini in dai kana da addini to kai matsalan dan boko ne in dai dan boko kungurmin dan boko ne wanda ya sha boko gaba da baya to baya son mai addini a wajaje da yawa saboda mene yana ganin mai addini yana sa mai hijabi ko yana rage mai wasu abubuwa so shi ko dan boko so yake ta duniyancin shi so amma na idan zaka mai nasiha da yawa to yanzu abin matsalar da aka samu kenan zaka ga dan boko shi zai kutse a ilimi na addini kuma bai san komai ba da turanci ma ya karanta amma aka ga yazo yana ta jayayya da malamin da shi kuma ba ruwan shi da turancin da larabci ya karanta ƙur'anan arabiya yaren 'yan aljanna kai kuma ka karanta yaren 'yan duniya wanda iyakanta duniya to shi yasa dubbunda matasa suke a yi ƙoƙari kuma a haɗa duka biyu saboda hannu ɗaya baya tafi amma in ya zamana ka haɗa nan in ka haɗa nan to ka huce gori wani in ya shawo boko ba zai zo ya tama you know you know you know ya bata ma lokaci a banza kawai to in ya taba ka a yuno din ya ji ka buge shi kai ma in ya koma larabcin kuma nan kuma gidanku ya zo to haka ya kamata matasa a dawo ta ko ta ina ya zamana akwai shi babban abun kuma alkur'ani shine wasiya ta ta karshe matasa a yi kokari duk yadda za a yi ƙur'ani ka in baka haddace ta ba ma ta maka laushi yadda duk gunda aka taɓo ya zama na kai ɗan gari ne a cikin alƙur'ani wannan ita ce taka don daga ran da ka rayu baka da alƙur'ani da kai da kunci kuma kun kulla saboda babu wani abun da yake sa rayuwanka ta samu natsuwa rayuwanka ta samu wato ka ji babu lokacin da kake cikin damuwa sai kana da alƙur'ani in kana da alkur'ani Allah ya baka komai so saboda haka a yi ƙoƙari a tarbiyyantu da alkur'ani kamar yadda waka jimalan ya faɗa gangaram ya rubuta alkur'ani shi har guda uku ya tafi misira ya je shekara wajen sha hudu yanzu in ya koma ma larabci za ka mayar ba misiri ne har larabcin misira ya fi iya jama'a kan abunan ɗin saboda ya zauna da su da kyau in ka shiga ƙur'ani kuma yadda kake karanta kulhuwa duk ƙur'ani haka yake karanta ta to kuma gashi nan ka gan shi dai dan gaye ba wani abu da abu da me ya rage shi so ayi amfani da lokaci kafin lokacin ne ya kure kai amfani da kuruciyanka kafin tsufan nan ya zo idan tsufan nan ya zo malam wallahi kulhuwa ka ganta da yar cut din nan wallahi ka gagara sai ta gagara zama sai ka haddace aya ɗaya ka je gida da safi ka dawo wallahi na manta saboda kwakwalwan yayi laushi so yanzu ne ake da wannan daman wannan kuruciyan lokacin da kwakwalwa yake nan da kaifin shi ko me ka duba zaka haddace kuma daga ka sawa kwakwalwan na alkur'ani to sauran duka mai sauki ne wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin
to ai ba zan koma kan kujera ba take za mu gayyato a gangaren kafu gwani wane gwani ciki falshakku kamar yadda profeso ya faɗa mu dai mun taso mun buga gaba allah nan yana hidima a ƙur'ani na san wanda suka san tafsirin malam da ƙwararra can farko farko can can can tun tele tele before to shi yake ja masa baki shi ne kusan farkon alaran malam da kwaro shi ne farko in dai baka san gangaren ya ja wa malam da kwaro baki ba to lalle baka ba san waye malam da kwaro ko baka san gangaren ba domin shi ne alaran mansa na farko tafiyarsa masar wannan maganar da ake fa kusan shekara ashirin da wani abu ne shekara ashirin da wani abu tafiyarsa masar ne ya sa malam da kwaro ya canja da malam hashimu na jin ko yawwa daga baya wasu duk suka shigo so gangaren gwani ne a ƙur'ani kuma gwani ne wajen addini ya yi wa addini hidima kuma yana kai Allah ya saka masa da alkhairi da haka ba za mu so ya bar nan ba tare da yan karmomi a dan yi hakuri da Allah mu dan ji karmomin sa kadan sannan sai mu addu'a insha Allah a karam bismillah bismillah rahman saka masa bismillah insha Allah jazakumullahu khairan
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara godiya wa Allah subhanahu wataala mai kowa mai komai da ya haɗa mu a wannan anguwa a kuma wannan masallaci ba don kuma face mu ziyarci shi malam da kuma al'umma anguwa muna roƙon wannan majalisi Allah ubangiji subhanahu wataala ya ƙara saukar da albarka a cikin wannan majalisi wayanda suke zuwa sauraron karatu da wayanda suke da littafi da wanda ba su da littafi muna roƙon ubangiji ya sa su fahimci abin da ake koyarwa ya zama mai amfani a gare su shi malam da Allah ubangiji subhanahu wataala yi wa tawfiki ya zagulo muku wannan littafi min wasaya salaf lishabab wannan tabbas fikiran ko kwakwalwar da za ta yi tunanin haka to tabbas ta cancanci a jinjina mata mala Allah saka ma da alkai kuma wallahi daman kana burge ni a abubuwa da yawa baka ƙara burge ni ba sai da nazo na ga wayannan yara saboda rayuwa ta yi albarka kuma ku al'umma anguwa ku yi amfani da wannan istiglalil fursa wallahi dama ce zan ba ku satan ansa ya kusan ya bar anguwan a ina gaya muku ne wallahi ina gaya muku ne gara ku dage ku amfana da wannan karatu a gara ku dage ina gaya muku gaskiyar magana kun ga anguwan ku ba hanya a ina baba kai hakuri kai ka nan zaka mutu abin da muke gaya muku wallahi wannan ina za ku zo sai kun tuna wannan maganin da gaya yawa ku dage ku yi amfani da daman da kuke da shi gashi nan ga ku kuma ba san cewa kafin ku tunanin ya sa karatu eh ku zo ku gayyato shi ko kuma shi ya gayyato ku ina tsammanin da shi ya gayyato ku so wannan gaskiyar magana shine yadda na ga yara matasa kuma suka ba da haɗin kai a gaskiya anguwan inda aka samu irin wa'annan bayan Allah irin su malam albani a irin wannan kowace anguwa ne aka samu irin wannan majalis in gaskiyar magana aka samu shekara biyar goma abshir insha Allah sai an samu alkhairat yadda yake ta ambaton alkhairat alkhairat alkhairat dinna to bi idinillah alkhairat dinni wa'annan yaran alkhairi ne bi idinillah mallan Allah ya saka mu da alkhairi Allah ya kara rayuwa albarka kuma dukkan wani abin da ya kamata a ja hankali farfeso ya riga ya ja kuma muna roƙon Allah ya sa a mizanil hasanat nukta na karshe dama addu'a aka ce yanzu na yi akwai dattijo da yayi wannan Allah ya bashi iko ya gina wannan masallaci masallaci bismillah masha Allah إنما يأمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فأسى أولئك أن يكونوا من المهتدين malam sati mai zuwa sai ka fassara musu aya wani shahid da nake kokarin in bayar shine shi fa Allah ya bashi dama na yadda ya zama da cewa ya fi karfin shaidan na imarin masajid ko bina'il masajid ya gina Allah ya taimake shi ya ce wannan masallacin ba nashi bane fi sabilillahi yayi kafet ina ga shine isa malam shi yake zuwa yi karatu kai ko me kai a masallacin ka girgiza kai kai karatu ka kada rigan ka tafi to kar sati mai zuwa muka zo muka ga irin wannan a masallacin nan to za a dakatar da karatu gaskiyar magana kenan a a gyara wallahi barin gaya muku wannan yana daga cikin babban matsala da muke kuma wallahi irin wannan abin shi ke kashe gwiwan mutum ya ji cewa irin alkhairi a inda irin waɗannan wajajen kuka fi bukata a muku irin wannan amma wallahi haka za a banzatar da shi mai sauki ne kaga wani shaidanin yaro ubansu bai ba shi tarbiyya ba zai zo rinka zane a jikin masallaci yanzu don Allah wannan abun sai an gaya maka gyara ku dubi bule fa a jikin masallacin ka dubi wannan abun yadda yake so mazazzagowa ni kuma waye wanda ya gina masallaci a yawa in shi ne zan ce karka gyara ka tafi wani anguwa ka je ka musu mutane anguwa da suke sallah a masallacin nan banda mala albani ku gyara masallacin nan nan da sati mai zuwa in kuma ba za ku gyara ba wallahi ko bayan Allah ko mutum ɗaya da zan ce bar wallahi a gyara masallacin nan za a gyara saboda haka dattijo Allah ya kara wa rayuwa albarka kuma kuma ku yi haƙuri Allah ya muku albarka eh Allah ya sa mu yi musharaka wajen lada Allah ya sa mu dace Allah ya tabbatar da alkhairi kuma yadda mala yake bada juhudin nan muna roƙon Allah subhanahu wataala ya sa wayannan matasan mala musu khutta yanda zai zama nan da shekara ɗaya biyu wace mu samu yara kamar guda ashirin wanda suke hafizan alkur'ani waɗanda suke na majalisin malam albani wallah muna fatan haka saboda irin wannan shine zai haifar da alkhairi malam kai hakuri irin ku ba za ku yi nisan kwana ba ku dage ku gina alkhairi wallahi wannan shine gaskiyar magana wannan shine gaskiyar magana wayannan idan Allah ya sa suka kwankwada suka hau to miƙatin yanzu shine su haddace alqur'ani duk khairat khairat din nan yaro yana fita sai ka je na ta ambato yusari'una fil khairat innahum kanu yusari'una fil khairat haka zaka je na ta fada saboda me saboda abun ya riga ya hau Allah ya mana albarka Allah ya sa mu dace maganganun nawa babu dadi ni da mun shaisa irin wayannan abubuwan sai ku hakuri muna roƙo Allah muku tofiki kuma wallahi in zaka yi kai domin Allah in ka zo yana abubuwan kai domin Allah kana neman Allah ya saka a cikin lada kai kuma dattijo da kai Allah ya baka lada Allah ya sa mu dace sallu ala nabiyil karim Allahumma salli ala sayyidina Muhammad arham Muhammad ali Muhammad wa barik ala Muhammad ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار أزواجنا وذرياتنا قرة وجعلنا للمتقين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك